إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والبلال العظيم ورضي الله عن أصحابه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر إلا من تاب sai dai wanda ya tuba wa amala ya imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki managarci mai kyau ma'ana minhum daga cikinsu to fa ulaika duk wanda ya wannan ibadillah aji hasanata Allah zai canja munanansa almaskuratu da aka faɗa din nan duk mun faɗe su jiya duka ba hasanati Allah ya mayar da su zama kyawawa fil akhirati a lahira wa kana Allah ubangiji ya kasance gafura mai yawan gafara mai rahiman mai jin kai walam ya kuma ba zai gushe a haka ba mun kawo hadisin da maganganun wanda aka yi ma hawo jiya akan wannan abu duk da baki da mutum ne za a zo da shi na tashi kila sabida yawan laifinsa kila sabida ibadar rahman ne shi ko bawan Allah ne ce ku auna ma ƙanana kawai ku shiru da manya to ƙanana ma kansu ba zai tsira ba to sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to duk a canja ƙananan nan a mayar da su lada to in ya ji haka sai ce to ai na ji ba a faɗi wa'insu ba Allah ba a faɗi manyan ba sai Allah ce su ma manyan a canja su duk gaba ɗaya a mayar da su lada duk gaba gida to wannan kan mutum ya ji wannan ya zama ba shi ne mai wannan ba ya je ce zai yi sakaci ya zama ko ba shi za a yi wa wannan ba Allah dai mai gafara ne ga baki ɗaya ga kowa da kowa to madalla
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب duk wanda ya tuba min zunubi daga zunubinsa wani wannan ma wani duk zunubai da aka faɗa ba su kaɗai ne zunubai ba duk gaba ki ɗaya to wanda ya tuba ma daga kowane irin zunubi wani wa'annan zunuban ma wa amila salihan ya aikata aiki mana garci wa tabi sayyi'ata alhasana tamuha abin da yake wadan aiki mai kyau idan mutum ya san yayi wani abu kuma ya biya da aiki mai kyau sai ya shafe wannan na baya din duka baki da ko to fa innahu shi wanda ya yi tuba din kuma ya aiki mai kyau fa innahu cewa shi ya tubu ila Allah ay yarju ila Allah zai koma zuwa ga Allah ai zuwa sakamakon Allah jazallah zuwa sakamakon Allah ila jazaillah zuwa sakamakon Allah fil akhirati alaika mataban marji'an komawa wanda rihi sai ubangi tabaraka wa ta'ala ya saka masa da shi alkhairi to والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما su dai sufofin ibadar rahman din nan ko wallazina su ne kuma da la yashhaduna zura ba sa shaidar zur ba sa halarta inda ake shaidar zur din ba duk da baki da baka ga abu ba baka san abu ba a kawai ka araka ya ba ka ce ka sani ko dan za a baka wani abu ko dan wannan ma yana cikin karatu baka san abu ha kawai ka araka ka araka ya ba ka ce ka sani ko ko ba kai aka ba labari ba ko ba da kai aka ba kawai ka kawo ka ce kai ne duk da baki to wannan jiya daga cikin ha'inci da shaidar zur da abu wanda duk ba ayyuka ne na ibadar rahmani ba duk da baki da to la yashhaduna zura ko ba sa shaidar zin alkaziba ƙarya ba sa shaidar ƙarya wa idza maru bil lagawi idan sun shige wajen magana banza sun ji an faɗi magana banza ko waninsa shigewa ce ta kasu dama su ba su wajen magana banza din ba to to amma wani abun da yawa kake haɗuwa da shi bare wannan zamani da muke ciki za mu zo wani abun da yawa kake haɗuwa da shi baka shirya ba wani abun da yawa idan ka yake gani baka shirya ba bare wannan zamani da Allah ya kawo mana wannan waya alheri ce a ciki sharri ne a ciki duk gaba ki da in dai su yan duniya din sun san lambobinka za ka ga abu kullum sai ka yi ta goge abubuwa ko ba su bo in sun gane ma ba ka so ba ka kana goge to ka shiga uku sannan ma za a dinga zuwa ma sannan ma za a dinga zuwa ma sai ka goge abin da ya ko kuma ka dogara ga Allah dinga baki da to wai za mu rufe daga idan sun shige da magana mara kyau magana mummuna ko da wani abu mara kyau maruki rama sai su shige suna girmama kansu za su shige masu girma ma'ana masu girmama kansu ya suka girmama kansu bilgarde anil fawahish ai mukurmin anfusahum suna masu girmama kansu bilgarde da kau rinte idan su anil fawahish da alfasha din duka baki da abinda idan ka kallon farko nan ba komai zai gaba ki sai nan ko ka rutsa idan ka ka kauda kanka abinda zaka goge ka iya gogewa da duk gaba ki dai ko mu'tazila suna masu kauda kansu wato wannan su dama idan ka daba humul jahilun qalu salama idan wanda suka jahilci lamarin su ko jahilan duk gaba ki da duk mun yi magana sajiya suka gaya musu magana mara daɗi sai ce Allah ya kutar da mu daga sharru ba za ku ji namu ba duk gaba ki da su shiru ko su shiru ma kau da kai ma duk gaba ki da akwai wanda kula shi ma in ka kula shi ma ko ya ko ka yi nasara shi ne ya nasara kula suna kawai da kai kawai shi kenan wanda kuma shi ya fi azaba a wai ne ya sa za a yi ma abin komai tsara ka kai da kai ka koma waje ɗaya wani ya ce muna da bakin hali mun koma waje ɗaya kaza duk ga baki ɗaya to wani kowane ɗan kuma shi ne laifi duk ga baki ɗaya saboda shi ya fi so kai ta zuwa a yi ta rikici da kai kai ta zuwa a yi ta faɗa abin da za ka ja shi kai ma ka faɗa kullum ya fi so a ji ku a duk ga baki ɗaya amma ka kiyaye shi sharrin ka kai kai ma ka kiyaye kanka sharrinsa to shi kenan wannan wannan shine bala'i a wajensa a yanzu ne kalmar abokin ba a dinga baki da to wayannan kenan sai wannan aya mu'jiza ce ta Qur'ani wannan aya kuma da gani in ka kula da ita sosai ga aya wayoyi ce wannan GSM da yake hannunmu wayoyi dinan da yake hannunmu wayoyi dinan da yake hannunmu alheri ne duka baki da ba ya jujo ma juji irin wayannan ya ji ma juji da kunnan suke shimfiɗa da kunnan suke rufuwa duk mu ma sani da wayoyin da mu zama da kunnan mu suke shimfiɗa da ba za ka idan ka ba zai rike ba daga bacci sai ka duba waya ka gana aka yi aka yi aka ce me aka ce me aka kana farka daga bacci abin da ka fara jawowa kenan duk da baki da me aka ce me aka ce me aka yi me aka yi me aka yi duk da baki da na alheri da na banza din duk da baki da to kuma wayannan duniya ce gaba ki ga sana a hannunka duniya ce gaba ki a hannunka komai na duniya ne ga shi na karatun duniya ne a hannunka alherin duniya ne a hannunka ga shi na sharrin duniya ne a hannunka ga shi na duniya ce ga tana a hannunka duk gaba ki da to kaga yanzu za ka ta shigewa da abin alheri za ka ta shigewa da abin sharri za ka to ga dai aya ubangiji ya wai za mu za ka ga zagi a ciki za ka ga yabo a ciki za ka ga alheri a ciki ba kowa ne yake so ya bace kolinsa na kirki da mara kirki duk gaba ki da in ma baka je ba yau a zo ba ka a haɗa a waya duk gaba ki da to wa'annan sufofin ibadar rahman din nan to sai ka rike su in kai ibadar rahman ne Allah ya samu a ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka rike su babban wajen da za ka ɗabbaka su waya din nan tunda ta fi wannan bai fi ka haɗu da mutane a unguwarka ba bai fi ka haɗu da mutane a garinka ba bai haɗu ka a kasuwa amma wannan duk mutan duniya ba ka haɗu da su wanda ka sani da wanda baka sani ba duk gaba gida duk mutan duniya ba ka to sai ka abbaka wannan duk gaba gida sai ka zama idza maru billagawi billagawi maru kirama in ka shige abu mara kyau ko ba ko me a ciki sai ka girmama kanka kai kowa yana da ‘yancin ya faɗa abin da ya ga dama. Haka wani listar ɗinkin duniya ta ce, kowa yana da ‘yancin ya faɗa abin da ya ga dama, kowa yana da ‘yancin ya rubuta abin da ya ga dama, amma kai a cikin kanka ba ka da ‘yancin karanta wani abu. Ko ba ka da ‘yancin kai amfani da wani abu duka, saboda addininka, ko saboda mutuncinka, ko saboda iliminka, ko saboda da kaza kaza, duka baki ɗaya. Ko saboda duka baki ɗaya. to kai ba ka da yancin wannan zai gaba gida ko yana da yancin zai sadar ko yana da yancin da zai yi kaza ko yana da yancin amma kai fa da kake da Allah kake da lahira kake da aljanna ka san akwai wuta ka san abu ai kai kuma ba ka da maru kirama kai kuma yanzu ka girmama kanka Allah ya ce za su je masu girma ma'ana ka girmama kanka kai me ka girmama kanka ka kauda abin da ba ruwanka ka nemi alheri a ciki ko kuma akwai hadisin da shugaban ma'ajin shiri Allah ya ƙara da a gare shi ba mu albarka sai yana da yarda da rayuwarsa yake cewa wannan hadisin shi ma waya yana nufin abubuwa da yawa amma an kan lura da shi wannan wayoyi nan da suka bayyana wannan hadisi yake nufi shi hadisin an karɓa daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana iyyakum wal julus ala al-qur'ati ka shedin ku dinga zama a kan hanya ka zo ka sa kujera ko ka sa benci ko ka sa shimfi da tabarma a bakin titi ko a bakin hanya duka baki da ka shedin ku wannan ka shedin ku wannan kalu abu sayyidin ku zai ce sai suka abu sayyidin ku zai ce sai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma buddin lana min majalisina ba mu da ba mu da canji ko ba mu da wadata ga mu zazzauna nan ne wajen zaman mu ya Rasulullah cikin gida ya yi kunci wani wani cikin gidansa ya yi kunci dole ne an fito kofar gida kan dakali kamar irin mu kasashen wanda da ake yin dakali wani kuma ya yi rumfa wani kuma ya yi kaza duk gaba ɗaya idan yanzu zamanin waya ɗin nan ne waye za a ce kai ya waya ba za ka karatu ka ce kai rika waya ai ba wannan karatu duk ba zai yi ba sai ka baki da to za mu zo me yasa sahabbai suka faɗi wannan da suka fahimta cikin wannan horo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suna da wata kwakwalwa suna da wata fahimta da suke sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya faɗa azima ne ma'ana dole ne ai to na ba za su ce kawai ba ko ko wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa karanta hukunci ne to na ba za su sun san kuma wannan abin da wanzu Allah ya faɗa shawara yake bayarwa to za suna da bakin magana duk gaba gida ko ko wannan abin da manzala yana nufin in dai kun wadata da wajen zama ku fa kun tokan ciki yana nufin tanzihi ne duk gaba gida za mu zo da sabai suna da wannan kwakwalwa da suke gane maganganun manzo Allah shi ma kuma wani zuwa sallallahu alaihi wasallama in ya faɗa abu yana cewa na azima ne fa ma'ana karka hukunci ne da yanzu ba wanda ya ce wani abu amma in shawara ne wa shawurun fil amr in tanzihi ne yana gaya musu wanda ya wadata ya bari wanda bai wadata ba kuma ya aikata to su sun sa abu to yanzu wannan duk abin da zamu zo nan gaba biyar da ciki yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan zauna akan aya duk da ya san ga inda gidajen suke ga rumfunan su sakifu sakifu sakifu sakifu ba ni sa'a sa'idanta da waye duk suna da rumfuna rumfuna ba za a ga galibi rumfa a bakin titi kake ko a bakin hanya dole duk ga baki da ko kuwa suna so su karantar da mu idan su sun mafa mu mun na wannan ƙarshen zamani mun zo ba yanzu wani za ka zo ka ce maka yi waya za ka mace na faɗa da canji ka a rika canji a bashi da waya na dubu ɗari biyar ko dubu abu a hannunsa guda uku ko guda uku guda uku da mun je wani waje a Legas garin masoya ne da shaurari Bilagos a Habamu kira mun daga waje mun je wani waje a waje muna waziba wani mutum wayoyi wajen biyar a gabansa duk gaba kida wallahi ba da wasa na tambaya ba sai na tambayi na kusa da ni na ce wannan mutumin sai da waya yake ashe wansa ne sai ko ashe da dariya sai ce na wayar jike ya ci hamu biyar a gaban sa zai da tsaki da sai ga hama sai ga hama sa ni da wala ba sai ni wala tambaya ne duk ga baki sai da kaga abun da yayi abin duk ga baki da amma na ga wannan ko tarbi dai ba ba hannunsa kuma zai iya fara ya ce rika tarbi oyanci ne kaza kaza kaza Allah la ta dalika an yi kaza kaza shi ko ga wani da wajen guda biyar duk kaza kan titi duk kaza ana wajen wani ma ana ai muna kaza duk gaba gida da sallah da waye tananu hidin abin wa an hana duk gaba gida amma waya ta sa kowa yana tananu hi a cikin sallah duk gaba gida to amma duk da haka wa ya sai ce ka amince za ka duk gaba gida ba dai abin da kai ke zama a gida ita a waje a ɗaki ita a kan shimfiɗa to in ka an fito wajen sallah kuma ka za an fito wajen wazifa ka dai ba za ka iya haƙuri ka kashe ka sa aljihu ba sai ka fito da ita bare ma za ga wanda ma abin ta kai ma ai wai ta ba ta naira goma ba amma ai wazifa ya kunna yana wahalar da mutane duk gaba ki ɗaya to kaga haɗari duk gaba ki ɗaya to suka ce wala ai ba mu da makawa mu zaman mu na tahaddasu bi ai rasulullahi nan muke hira nan muke gida mu kuma yanzu zamanin waya na ta nan muke ganin labarai nan muke ganin kaza nan muke haduwa da mutane a duniya kowa ta nan yake aika sakonsa kowa ta nan yake aika sakonsa duk da baki daya yanzu wani irin alheri ta suka da ake tura su daga da abubuwa da ake tura su na wa'inda ake haduwa da su bayan Allah wa'inda ake gaisa da su bayan Allah na ƙarshen duniya da komai duk ana tara saduwa a ga wannan alheri ya isa wannan amma kuma duk da rana sai ka ga inuwa tunda ai mana magana ta aka alam tara ila har kai fa mazal zilla duk ga baki da duk da alheri kuma duk abin da ya zama shirya ga wani ya zama bata ga wani duk ga baki da to ba mu da makawa ta annabi sallallahu alaihi in abaitu to in kun ki illa majalis sai dai ku zauna to fa a tsari a haka to ga amfani ya ba to ku ba wa hanya hakkinsa yana da kaifin hankalin sahabbai sun san ba zaman annabi yake ki ba abin da zaman zai jawo to yanzu ga shi sun samu karatun karatun ya fita duk gaba gida to tun da wuce to ku ba wa hanya haƙƙinta ku ba wa hanya haƙƙinta ƙaruwa ma haƙƙu tsari ya rasulallah me haƙƙin hanya ya ma'aikin Allah haka ba ba hana ka riƙa waya ba rike ko ta nawa ce ko guda nawa ne to amma kam ai hanya ce duniya to ba ta haƙƙinta. To me haƙƙinta ya Rasulallah, wannan tambaya har ƙarshen duniya, mujizar Ƙur'ani mujizar hadisi, kamar har ƙarshen duniya kowa yana tambaya annaba har yau, ya Rasulallah me haƙƙin wayan nan, ya Rasulallah me haƙƙin kaza, ya Rasulallah me haƙƙin kaza. To me haƙƙin wannan hanya ya Rasulallah? A ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Gabdul basari, ka rintse ganinka, abin da bai halatta ka gani ba." abin da ya gano shi ke abin da za a goge ka goge abin da sun sa shi sun sa da ba zai gogo ba duk gaba gida shi ke nan kau da ganin ka duk gaba gida wa kafir aza ka kiyaye cutar wani a ciki ka kiyaye cutar wani duk gaba gida ko faɗan magana za su cuci wani ko faɗan abin da zai zama wa wani fitina duk gaba gida kaga mutum ya dage a cikin waya sau da ke yi sai ya faɗi abin da a littafi ma ba kowane littafi ake rubuta wannan ba amma shi a waya zai rubuta da haka shi nan kowane shiri ya zuge maza zik din jakarsa an daina fito da abubuwa sai da ka fito da wani abu yanzu mutum zai jefa shi a waya suna ta faru kaga alheri ne amma ta ya tara abubuwa da yawa da abubuwa a cikin kundi amma ba zai fito ba duk gaba ki da saboda in ka yi duk ina amma ba kowa ne yake ji ba wani lokacin da kace ka a sama da ya tashi sannan je zai sa duk gaba gida duk gaba gida kaga to kaful aza kenan ka kiyaye cutar ka kai duk gaba kai ko in wani yayi cutar shikenan maru kirama ka kau da kansa ko in wani ya gaya ma abin jahili ne duk gaba gida ka ce salama sai aka yi alubar ma salama ana yabuwar haushi ko salama duk da baki da yan ban haushi maru billahi kuma maru kirama to amma ba san sanan duk alama ne na kaka ba da haushi duk da baki ya wulakanta muku wulakanta kaza to duk kaful azab kiyaye cutar kai da halitta waratu salami duk wanda ya gaishe ne ya kame masa duk wanda ya gaishe ka sai ka mayar masa sai da inda larura kana wani aiki ko kaza kaza kaza a duk wanda ya bugo ma sai ka amsa sai da inda larura duk wanda ya ma message na gaisuwa sai ka rama fa idza huyitum bi tahiyyati fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha duk gaba ki da wa raddu salami wal amru bil ma'ruf idan kaga abin da ya dace kai fada ne in ka isa in wanda zaka yi da hannunka ne in wanda zaka yi da harshenka ne in wanda zaka yi da zuciyarka ne na zaunan imani to sai kai in kaga abin da horo ne da alheri horo da alheri ya kasu biyu kullum muna faɗa akwai horo da alheri na kowa da kowa in da kaga yara suna faɗa hana su ba horo da alheri ba ne kana ba ne da karatu ba ko ba karatu kaza kaza dan kaga amma ka ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne wannan kowane gaula ma zai iya haka kan mutum ya an ce horo da alheri kawai bai san alherin ba duk da baki da ko shaidan da yake fatarwa sai da ya san alheri duka da sai je ya horo da wani kasan ya zama alheri ya hora da shi to horo da alheri na gaba ɗaya wannan ya amma horo da alheri na addini sai ka san hukunci sai ka san to dole ku dinga horo da alheri wannan ya an munkari da hani ga abu mara kyau shi ma tunda kana bakin shi dole za ga wani yana so zai faɗa dole za ga wani yana cutar wani dole za ga to sai ka hana duk gaba ɗaya ko za ga wani ya faɗi wani abu da ya taɓa addini to in kai malami ne ka san karatun addini ba da zagi ba ba da kaza kai ce to wannan abu bai dace ba saboda gashi gashi gashi gashi gashi ka kawo karatu kowa yana komai tsaurin kan mutum yana so ya ji hujja komai tsaurin kan amma da ka taso da fada ya kuma yanzu abun fada ne shi shi kuma ya dinga baki da to ga ga ga ga abubuwan hanya in ka rike waɗannan abubuwa ko yaskura je ka zauna in ka rike wa'annan abubuwa rike internet rike waya rike laptop rike duk waye duk ba su cuce ka ba in ka rike wa'annan abubuwa gabdul basal kaful aza raddu salam amru bil ma'ruf nahy anil munkar rinse idanka kiyaye jama'a sharrinka mayar da sallama an amma horo da alheri hani da abu mara kyau duk gaba gida to in ka rike wannan duk gaba gida to wannan kenan to wannan shine abin da muka faɗa me yasa ba bai suka faɗi wancan abu saboda sun fahimci wannan magana yanzu ba mu zalla ba kai kanta hukunci ne ba a'a yana ba su tsoro ne to tunda abin da ya ba su tsoro da shi yanzu abu ne da ba zai yiwu a ce sun bar shi ba ko ko in su ma su bari abu ne da na bayan su za su zo ba za su iya bari ba to bari su fito da hukunci daga wajen mai shari'a gashi nan kuma sun fito mana da abu guda biyar daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sun wadatar wannan abu guda biyar da Allah ya fada ya fi ya fi da cewa ka ku zauna sun shiru wani kuma yazo ya zauna ya gina gani yayi laifi ko ya rasa yanda zai yi duka amma yanzu ga hukunci nan to kuma sun lura wannan ba hani ne a sarari ba Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ku sun lura wannan magana hani ne na tsarki duk gaba kida yawa likita zai hana ka Allah bai hana ka Allah ya hana ka ba amma shi likita a kan ka samu lafiya sai hana kuma in kana son lafiya ko ka hannu in kana son lafiya ka hannu duk gaba kida Allah sallallahu a bawa jiki abin da ya saba kuma abin da aka hana ka taɓa shi saboda lafiyar jikinka to kan ka taɓa likita ya ce ka taɓa sukari kan ka taɓa likita ya ce ka taɓa gishiri kan ka taɓa likita ya ce kaza kaza kan ka taɓa sai ka baki ya to wannan kenan ila hani ne na tsarki za a ga bayan Allah suna hana muridan su yansu abubuwa wanda bai san su ba jahilin su mun sai zai dinga to Allah bai hana ba dan kuku hana kuku ta ya hakuri asibiti ne na za ka je ka ce da likita Allah bai hana ba kai ka hana da dai shi fannin sa ne duk gaba ki kuma Allah ya yarda shi a wannan fannin nasa wani karatu ne tazkiya suke so gyaran zuciyar suke so ma'arifa suke so karatu ba ruwanka da abin da suka hana ko da abin da suka yi duk gaba ki ya to amma ba ana nufin haramci wanda in mutum ya yi zai shiga wuta ko in mutum da ya ba zai shiga alba ba wannan ake nufi ba domin me domin su yana daga abin da annabi ya karanta da sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da annabi ya saba musu ba su saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu abu mai amfani ba shari'a ba ta hana abu mai amfani duk gaba ki da sai dai kuma wani abu mai amfani in kai yawaita shi kuma sai ya zama mai cuta za su ce ma to kai tsaka tsaki ka yi tsakatsaki ko ba su saba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya halarta musu abu mai cutarwa shiga ba ta halarta abu mai cutarwa duk gaba ki da ko kuwa wannan hani ne ga wata ma'anar da ta faru da mazaunin ba hani ne ga mazaunin ba hani ne ga abin da yake faruwa a mazaunin duk gaba ki da gashi ko ya fita saboda galibin mazaunan kan titi za ka ga idan kowa ƙurri ike bari in mace ta fito tun daga farkon layi an kawo ta har ta dinga tuntube har ta dinga tuntube sai ta kai ƙarshen layi duk gaba ki da ni ta wannan za ka ga wai sun sa alƙawarin ma matan ko matan ko ma wannan za su mu ba masu ma mu ba hanya ta ba saboda masu kallon nan namu har ka so ka faɗi duk gaba ki da har wannan ba da ko al'adance ma duk gaba ki da ko ko kallo ne na shashanci duk gaba ki da shi ya ki zuwa ya kasuwanci ya ki zuwa ya kafiya ya zai sa wa motoci ido akan haya sai mota ya iyaka na abubuwa iyaka na sai ga mota sun tashi ne iyaka na abubuwa iyaka na sai kai wuri da iyaka na abubuwa iyaka na sai ka gani ma in baka samu wannan ba a ba da ga mota ba duk duk gaba ki da in an ga abu mamaki subhanallahi ake cewa komai akwai shi a addini duk gaba ki da ko ya ga wani ya shi da yau yau wani ya yi kaza kai tsara hoto kawai kuma ba na ba wanda za a bashi albashi ba duk gaba ki da ya ga tabewa ta samu duk gaba ki da to kan doke za a ta ga wani ya fara lokaci mai yawa a cikin waya amma da fitar da wani abun amfani ba wayannan ilimi ne zunkur a ciki garu Allah ya ce mi ya wasiru fi alayaliya wa ayyamana min Allah ya ce mi yawo akan kasa siru fanziru Allah ce yawo akan ƙasa komai kuɗinka akwai inda ba za ka iya zuwa wajen ba ba za ka iya ganin abin da yake gashi nan a waya a sadaka sai ka fito da shi ka gani ka yi la ka yi bayanai duk ga baki da yanzu duk abin da muka karatu din nan da ka buɗo a kuma iya gashi gashi nan a sadaka ka ga abin da idan ka duk ga kaga alheri ya faru to ka dinga ɓata lokacin ka cikin kallon wa'annan ya zo ba asara kake ba ilimi kake duk fannin da kake kai in larabci kake ga gyararrun larabci nan ga gyararrun maganganu nan ga ci gaba nan ga in turanci ga ci gaba nan ga fanni ne na ilimi duka amma ka zauna zaman kai da kanka an ce to yanzu tun da sabon da kake wajen wannan me ka amfani da ita ba ka da abin da za ka ci a wannan ake nufi ba duka baki da kaga duka baki duka baki da wannan hadisi shehu muhajir shir Allah ya kara yadda a gaishe ya ce wannan hadisi annabi maganarsa ta kowane zamani ce ta kowane abin da ya faru ne wannan hadisi a zamaninmu wannan hadisin waya ne duk gaba sannan wannan ayar ma aya ce ta kowane zamani amma wannan ayar ma a zamaninmu ma ta waya ce duk gaba ki da sai mu kula kwarai da gaske duk gaba shari'a ba ce kanka bare ka gudu a to amma dai a ɗan kwatanta ne duk gaba ki da ko sai a ɗan kwatanta duk gaba ki da to والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها صما وعميانا والذين سببا دي وإن عباد الرحمن سنة وإن دي إذا ذكروا إذا وإذوا أكي مسوا عزيكو بآيات ربهم دعايون وبجد سنة القرآن سنة القرآن لم يكروا بغاس هذا عليها أجريت الصمة سنة بيبا أيوة وعميانا سنة مكافي دي باكي ده kamar yanzu ma'ana banka musa ne ina ba za su faɗi suna masu ji na zidina suna masu gani kuma mun tafi ina suna masu amfani da shi na shida ta faru su kenan to da yawa ko yansu akwai wani irin maganar da wa'yansu yare suke yi wani yaran ba zai fahimce ta ba akwai maganar da wa'yansu yare suke yi wani magana ba za su fahimce ta ba kaga yanzu mai goron fela wata magana oke na kasu jiya oke na kasu jiya kaga yanzu wannan wanda bai san hausa ba sai ya ce kamar ya ce kasu ji amma mu a hausa babban girmamawa ne ma'ana su ne a kan gaba a ce babare bawa ne kake ji a shi ne ma'ana shi ne a kan gaba duk gaba ke girmamawa ne to akwai abu to sai a fahimci sai a bayani yadda za za su gane yanzu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakru alaiha suma suna da an musu azi da ayyuka ba ta faduwa kurame dai ba sun ce ga mai kamun san faɗuwa ana wajen ma'ana ba sa kin ba sa toshe kunnen su kaza kaza ba wai zancen faɗuwa su faɗi da jikinsu ake yi ba lai kiro an fara ga wani wajen kiro din ta zo kuma faɗuwa ake karu sujjada wa bukiya a ganin faɗuwa ake yi ma'ana in an musu wa'azi ba sa kunnan uwar shegu hausa ke zuko a ce ya yi kunnan uwar shegu shi ma ne ma'ana ya toshe ya toshe kunnansa laka ke zo alai hasumma wa umyana ba sa toshe kunnansu su zama kurare ba sa jima wa umyana su zama makafi cikin alheri ake son karka alheri toshe kunnan ka karba idanu diga fakat aga mazal ainihin wa tsarfa min gogam diga baki daya to su ma wa ubiyana bal shabu sani ila nazila muntafiina to
والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين والذين سوريا وانن بيدا يقولون suke cewa duk sifofin ibadar rahman ne bayan duk wannan alheri da suke kuma za su cikin addu'a za a gan su cikin addu'a sun ci fada addu'a ma ita babban addinin su duk da baki bayan Allah za a gan su cikin bayan cikin zikiri da addu'a wallazi ne yaquluna suna da suke jiba karatun da muka yi na suratul kahf duk da baki da bawan Allah da in ya gama ibadodin sa ya kwana sallah idan lokacin sahur yayi lokacin karɓar addu'a Allah to zai yi wa kansa addu'a yawa mutan gidansa addu'a yawa mutan unguwarsa addu'a yawa mutan garinsa addu'a, yawa mutan ƙasar addu'a, yawa musulmi addu'a, yawa kafirai addu'a Allah ya musulantar da su har su sai ya yi musu addu'a, yawa karnukan garin addu'a Allah ya hore musu abincin ci, yawa magunan garin ya komai sai ya yi yana addu'a. Wani kamar Ibadu Rahmani, duka a kasuwa garin a taɓa faɗa don wani ya ce Allah mai iko ne a zamanin Bush na Allah mai iko ne Bush musulunta. sai da aka faɗa kamar za a yaki arziya ne ba zai taɓa musulmi ba shi ba sai mai yi Allah mai iko ne musulantar da daga sai da aka kusan yaki a kansa to wanda aka yi kusan yaki a kan wani wasu zai daga hannu ya ce ba Allah musulantar da shi yanzu ga baki da yanzu ga wanda muradin Allah al'umma manzo Allah duka ce sai da duka baki da tunda amma an kai ibadur rahmani ka san kowa daga kofar wannan rahamar ya fito kasan kowa tujallin rahama din nan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in ka san wannan amma wani na nan shi ta kofa azaba ya fito za mu so duk da karatu ta kofa bai ganin komai sai kofa azaba sai kan kowa shi sai kofa azaba saboda Allah ya kulle ba kofofin rahama duka duk inda ya zuwa zai ga kofar rahama ba azaba zai gani da haka bai da alaka da rahama ko bai da alaka ka samu rahama ta hanyarsa da haka ka ce ma za a samu rahama to kai ne abokin gabansa duk gaba ki da to amma ba ibadar rahman ba ibadar rahman sun san ga ta kofar da duk wannan kaunu ta fito dukkan ta hakika muhammadiya su kuma soyayen annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk sifan Allah ne ta su kuma soyayen Allah ne duk gaba ki da ya ishe su halittar nan bayan Allah ne duk gaba ki da ya ishe halittar nan al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da to wannan wannan kenan ko to wannan dina su ne kuma wanda ya kuma suke cewa rabbana Ubangijinmu sayan bautan addu'a, rabbana, rabbana, sama kuma ji'ar addu'a, saboda ɗaukaka Allah ta baraka wa ta'ala. Suke cewa rabbana ya Ubangijinmu, hablana. Wai ƙare, Allahumma rabbana an. Annabi Isa shi ne kawai saboda ƙasaitarsa ya haɗa su sunaye guda biyu, Allahumma rabbana, anzil alaina. duk gaba ɗaya amma duk arabai da kowa ya ba rabbana suke fada rububiyya suke fada amma annabi isa sai ya hada biyu saboda muqamin sa ne ya hada biyu duk gaba ɗaya allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i duk gaba ɗaya to su wannan mutane suna cewa rabbana ya ubangijin mu hab lana ka bamu min azwajina daga matayenmu wa zurriyatina da zurriyamu qurrata a'yunin ka ba mu wanda zai zama sanyin idanmu idanmu in ta gan shi ta yi sanyi ta ji daɗi mata yan ma idanmu ta gan shi ta yi sanyi ta yi daɗi duk gaba ɗaya sanyin ido wannan shine sanyin zuciya wanda zuciyarmu za ta huta in ta ji daɗi da haka mace dole ta gyara jiki dole sai kaza kaza don ta zama sanin ido ga dole sai aikin alheri to ga baki da haka zu ka ba mu zuriya wanda za su zama sanin idan ka ba mu mata wanda za su zama to sanin idan ta ƙaƙa za su zama sanin idan mu ai bi an na rahun mu na lillah mu gan suna bin Allah ba wai me dukiya kaza kaza ba wai bin Allah sanin ido yanzu inda aka ɗauke shi daban sai ido yanzu na karatu da malamai suka ɗauke shi gaba duk gaba gida mutane gani ba su damu da ko ɗansu mahaddacin Qur'ani ne ko ɗansu malami ne ko ɗansu mutumin kirki ne ko ɗansu mai ladabi ne ko ko a ya zama dai kafin sakken mai kuɗi kuma ma ko ma me ya yi ko ma me ya yi shine sanyin ido shine sun samu kyakkyawan ƙarshe shine Allah ya yarda da abubuwansu saboda ya ba su wannan duk gaba gida duk gaba to haka abin to san ido da su wajen bayan Allah da an rahu mu ga ƴaƴan nan namu ko mu ga matan nan namu mu dina lillahi masu bi ne da Allah tabaraka wa ta'ala wata Allah Allah ka sanya mu lil muttaqina imama jagorori ga masu tsoron ka mu zama jagorori ga masu tsoron ka fil khaira a cikin alkhairi shi ba mu zama jagorori ga ga masu tsoron ka ko muttaqi mutta hawa hawan sa din a islam din a iman din a ihsan din duk gaba ki da mu zama jagorori ga masu tsoron Allah duk gaba ki da dalabul riyasati neman shugabanci fi dini a cikin addini la ba asan bi ba laifi da shi wannan domin kai za ka yi wa addinin hidima kuma ba za ka zama jagora a cikin addini ba sai kai ma kana da addini ba za ka jagori masu addini ba sai kusan kaman kai addinin kama ya fi nasu haka ba wasa ba ne duk gaba ki da ba za ka zama jagora a addini ba sai kana da addini ba za ka zama jagora a addini ba sai kusan kai addinin ka ma ya fi nasu dan sun ga naka bai fi nasu ba za su yi nasu bi ka ba ma duk gaba ki da sai sun ga tsoron Allah ka ya fi nasu to wannan kenan dole ka zama kuma sannan jagoranci a cikin addini ma'ana kai ne da kuɗinka za ka yi wa addini hidima kai ne da kuɗinka da halinka za ka yi wa mutanen addinin hidima duk gaba ki ɗaya ba yadda aka ɗau jagoranci na samore duk gaba ki in dai jagorancin na Allah ne shi ga wayannan mutane bayan Allah suke neman jagoranci a cikin addini idan da nan a yi musu ijaza nan da nan su yi ijaza su jagoranta ko za ga su ne abun koyi a duk inda suke su ne abun gudu a je wajensu a duk inda suke su ne taimako a duk inda suke su ne fitila a duk inda suke su ne fitila a cikin da sun zama jagorori a cikin addini saboda abin da suke roƙa kenan ba wai dan san shugabancin ba ba wai dan san jama'an ba ba da dan taimako dan taimako duk da duk da baki da ranar fito makata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi kullun Ka'aba a hannun mai mukullin ka'aba amma ya musulunta alhamdulillah kafin ma a karɓi kuɗin a karɓa to sai na ali ya ce ya rasulullahi faɗa mana wa'annan mukamai guda biyu faɗa mana wa'annan rijiyar zanzan ta su ce ta gidan abdul mutalib ce to kuma ka amma mukullin ka'aba ba na gidansu ba ne na gidan shebatu ne su jaban ka ɗaki gida sai na ali ya ce ya rasulullahi faɗa mana guda biyu sai rasulullahi ya ce ina ba ku abin da za ku yi hidima da kuɗinku ne ba ina ba ku abin da za a yi muku hidima ba. Ina ba ku abin da ku za ku fitar da naku, ba ku za ku, zanzan ku kuke fitar da naku, ku kuke zuwa ku siyo inabi a ɗa'ifa, ku zo ku busar da shi zama busasshen inabi ɗin nan, sannan ku yi tsimi, in ana zai su zo ku dinga shayar da su. sannan ku za ku siyo guga ku za ku siyo igiya ku za ku siyo kaza kaza ku za ku siyo kofuna ku za ku siyo butoci ku za ku ku za ku tawa ala da duka kaza a yanzu na ba ku mu kullun ɗakin ka'aba ku za a dinga da Allah bude mu ungo da Allah bude mu ungo manzon Allah ce ba ba ba wannan zan ba ku ba wanda za ku yi wahala da naku sallallahu alaihi wasallam haka shi ba a ɗan gidan kuma wanda zai sa su ko su wa'annan masu kule ce gashi har tashin kiyama ya zama a hannunku ba wanda zai kwace sai azali kuma na hore ku kuci da alheri kuci da alheri duk abin da Allah ya ba ku sadaki na halal ne ku ci amma ku ci da alheri ku ci dan tara ku ci iyacin ku da iyalanku da aurenku da kaza kaza abubuwa ku ba bayan Allah daga an ce ya hana sai na ya ce ina ba ku abin da ku za ku fitar da kuɗin ku to ikon Allah mun gode Allah duk waɗansu abubuwa na addinin mu da duk waɗansu abubuwa da shehunan mu suke kai har ya zo kan budura za a ga wanda mu za mu iba da kanmu ne mu zai ga baki ɗaya da haka ya zama abun zagi amma wani da kashi da ya wo wo wo wo za za ka taimako da kaza kaza da kaza kaza wannan za ga kowa nan ya tafi duk ga baki ɗaya ba mun ce wai ba shi da kyau ba duk duk ga baki ɗaya mu ce gode wa Allah ya ga abin da Allah ya dora shi yake fitarwa daga aljihunsa ba laifi wani yanzu ya taimaka ba wani abu ya fi karfin dan adam shi kadai daga ba laifi wannan amma yanzu wani kai kake fitarwa da daga aljihunka kai kake yin kokari kai kake yin abubuwa daga yanzu sai ka samu albarka yanzu sai ka Allah ya hudo yanzu sai ka za ka za ka za a kai zama a'a kai dai sai dai a baka duka baki daya ka jibge duka baki daya wannan ba abu ne to da haka suke neman shugabanci ba sun nemi shugabanci ne don shugabancin ba sun nemi shugabanci ne don su ƙara ƙarfi a cikin addini kuma su taimaki addini ai kaga ikon Allah shi Qur'ani ma duk inda ya sa kalma ya san me yake kuma ya san da ita duka baki da lil muttaqina suka ce waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah tsoron Allah na hawa hawansa hawa hawansa duk ga baki daya wannan himma ce ba ta ba so ake su ne zama mai himma mai himma duk ga baki wannan himma ce babba Allah ka samu haka duk ga baki daya bil khaira a cikin alheri dalabul ya saki neman shugabanci fi dini a cikin addini na ba sa bi ba da fi gashi wa dalabul ya saki neman shugabanci fi duniya a duniya mazmumin shine abin zanni sabida to shi din ma in dan ka amfani ƙasarka ne dan ka amfani ƴan ƙasa ƴan ƙasarka dan ka kwato haƙƙinku ka kwato haƙƙin wajen tura mulkin mallaka ka kwato abubuwa za a ga shugabanni na da wanda suka rawar gani Allah ya saka musu da alkhairi wanda su suka samu wani ƴancin kai su suka kwato haƙƙin kowace ƙasa a wajen tura mulkin mallaka da komai da komai duk gaba ki da wannan abin yabo ne duk gaba ki da wannan ba su ba wanda duk shugabanci na zai zama ɗaukaka ƙasa ne ɗaukaka ‘yan ƙasa ne, duk ƙasa ta ci gaba, ‘yan ƙasa su ci gaba, wani abu ne mai kyau a fanninsa. Duk gaba gida, dama ba wani addini bai sani ba, dama ba a tambaye shi wannan ba, duk gaba gida. Kai kuma mai addini ya zamanto taimakon masu addini ne, fito da hanya mai sauƙi cikin addini, fito da abubuwa mai sauƙi ba tsanantawa kai ne mai tsananta cikin yanka wancan kashe wancan kona wancan rusa wancan ba kaliman Allah ne kai ba duk gaba ke da haka suke nema saboda kuma sun san Allah ya riga ya nada su tun azal inni ja'ilun fil ardi khalifa wa ja'alakum khulafa ala ya daudi inna ja'alna khalifatan fil ardi to su ma'ana roƙo suke amma nema suke Allah ka tabbata Allah khalifancin nan da ka turo mu yi Allah ka tabbatar da shi Allah ka ba mu halinsa duk gaba ke da ba sunan ibadur rahmanin duk gaba ke da kuma arrahmanu ya kusa sifa ya kusa da zatin Allah da kace Allah sai kace arrahman ya kusa da zatin Allah to in karatu zaka ji ibadullahi bayan Allah wanda ya zama shi abdullahi bawan Allah wanda ya haɗe rahmanu ya haɗe rahimu ya haɗe ibadur rahmanu ya haɗe ibadur wahhab ya haɗe ibadur razzaq duk zamu zo daga wannan sai manzon Allah shi kadai shine abdullahi da kashe bala yake cewa huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu shine kadai abdullahi shine kadai wanda ya tattare duk sufofin Allah din nan ya zama bawan shi bawan rahman ne shi bawan rahim ma'ana akwai halin jin kai a wajen nasa akwai bawan muntakim ne in ka tabo Allah zai kalle takobi kam sai mutum ya dandana duk gaba ki da bawan kaza kaza ne amma ibadur rahman anan to su suka kusa da wannan waje duk gaba to sai kalibobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma za a ga wani ya zama Abdullahi kali kalifanci ga manzon Allah zama bawa jibi shi abin da shi babar hama Abdullahi da wannan kalma wani yadda suka sun fiya masa su san da yake nufi duk gaba su san da shi bawon wannan sunan ne ya zama Abdulrahman ya zama Abdullahi ya zama Abdulrazzaq ya zama Abdulkaza ya zama Abu amma wani na suna ɗaya ne kawai wannan suna ɗaya daga to su ma ibadur rahman nan sun kusa da wannan suna na Allah su ma rahmaniya ne suna jin kan kowa suna son kowa suna so su amfani kowa suna son ka amma abdurrahim ke ɗaya ke shi sai mutanen kirki amma an ce ga ce mutumin banza ne mashayiwa zai kalle shi wannan sai kaza kaza kaza abdurrahim ke duk gaba ki da Abdurrazzaq kuma so yake shi ma ya azurta kowa ya ba wancan ya ba wancan amma da yake Abdurrazzaq ne kawai shi da shi ma da za a ce ga wani mutum ga wani wani mutumin banza ne ko kuwa shi wani za ku ba wa ko ku ba ko kuma kina ne wanda amma Abdurrahman da Abdullahi ko makinsa zai ba saboda shi ba shi da maki saboda sunan da baki ɗin duk gaba ki da to wani ma za ga Abdulmalik ne shi ne ya hana komai shi ma wani aiki yake shi kuma Allah ya kiyaye mu da wasa shi ma shi ma wani sunan da ya mata da shi Abdul Malik ne shi ya hana komai ya lalata komai ya wannan sunan da ya mata da shi kawai yawa wannan kuma Abdul Muntaqim ne shi ko ya kashe ya haraka a'udhu billahi yayi kaza kaza sunan da ya tada shi a gaba kida to duk sunayen nan suna nan a jikin Allah tabaraka wa ta'ala suna nan a jikin Abdullahi duk gaba gida sai dai kuma za a ga kowanne a wajensa yake aiki da shi manzo Allah yanda yake mai jin kai mai tausayi idan kuma ka taɓo shi ka taɓo Allah ma'ana wannan za ka dinga wai shi ne wanda na sani din nan duk gaba gida sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu akbar khaybar khaybar Allahu akbar khaybar ta rushe mu in muka waye gari a farfajiyar mutane tun da wannan wayar gari subhanallah yana su fara zai kai wa kai bara haji tun da waye garin a wannan gari dai ba ainihin rahmatul rabbaniyya to kuma an ka an ce kanka zaci hakuri yana hana mai shira ma mugunta da wuta da da ruwa duk daga dutse shi waye kai dutse hakuri yana feso ma ruwa kan neman bala yana ba ka ruwa nan da ya feso ma wuta ban kona duk garin sai ya kone gaba shi da gaba Allah kiyaye dai gaba to su ibadur rahmani ne waɗannan su tajallinsu a cikin walita ya kusa da tajallin Abdullahi. Abdullahi ya kusa. Dukkan ma Ibadullahi amma kai kasan da da niyaba amma Abdullahi gangariya na bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai magadarsa duk gaba ki da sai magadarsa. To kuma za a ga Abdullahi nan lallai sai ka ga ko ina ka biyo sai ga Allah ya ajiye shi khalifa a nan duk gaba ki da. ko makin zauki ya san lalle wannan kalma zai faɗa fa barhamu abdullahi da hidda ya san lalle ya cancanta duk gaba ɗaya kalimanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk gaba ɗaya da aka cike neman shugabanci duk gaba ɗaya amma ba wai dan siya ba to har an duniyar ma in dai ya amfanu ya shugabanci mai kyau ya adalci mai kyau mai adalci ya sanya komai a wajensa ya ba wa sojoji makamai ya ba sojoji makamai ya ba makarantu kayan karatu ya ba wa gonaki taki ya ba wa kaza ya ba wa bangare kaza ya ba wa ya ba ya ba yan kasa abinci ya ba su lafiya ya ba su shi ma kalifan kalif abdul malik ne shi kuma wannan ma ara annabi abdul malik hakikatan subhanallah hakika ne ba da awa ba abdul malik ne ga sarakuna ne suka daukan jaka لما تكون هذا عبد الملك فلا أنا لعبد الملك حقيقة فلا حظ للأعيان في القلب لا شيء لك باكيا تو تو وانا وانا كنا تو وانا باباكم أي أي ما أنا أبن دو أن باين الله في جنبي suna nufin Allah ya sanya su gudata masu shiryawa yukuta dabina Allah ya sanya mu gudata masu shiryawa da za a yi koyi da mu fi mawasimil khairati a cikin abubuwa na alkhairi ko da mu a cikin abubuwa na alkhairi sallar idi sallar juma'a sallar layya hajji zakka da komai maulidi duk wani taro na alkhairi duk gaba ke da su ake koyi duk wani musulmi na alkhairi wa fa'alul khair Allah ya ce ku aikata alheri Allah ya aikata to za a ga su ne kan gaba a wannan duk wani abu na alheri za ka sune kan gaba a ciki wanda ko za su ba da darasi za su ba da darasi a kansa ka ji daɗin addinin nan ka so addinin nan ka tafiya a cikin addinin ba so su rusa komai ba saboda sun ba su da hankali ba so su rusa inda al'umma annabi take haɗuwa ba so su rusa inda al'umma annabi take jin daɗi ba so su su rusa inda zuciyar al'umma annabi take yin sauki inda zuciyar al'umma annabi take kaza kaza kaza duk in an rusa wannan to yanzu zuciyar jama'an annabi za su zama mai faɗa in ba a shagaltar da kai da alheri da munna da kaza za a shagaltar da kai da sharri da gaba da wani da kaza kaza yanzu haka fada ai ga shi na an gani ko wannan karatu wai ba kowa ya gani a ƙaryar zuciya wanda suka wasu ka hahana abubuwa na alheri bid'a ne kaza kaza kaza ga inda suka kai al'umma annabi sai ga baki da sai ga baki da to Allah to abin da suke nema kenan ko su zama jagorori fi mawasilil khairat a cikin wato abubuwa na alkhairai duk gaba ki da wada'at da ibadoji duk gaba ki da da an ga wannan kuwa da an ga shi suna so da an tafiyar bawa din na cewa zuciyoyin mu ta garu zuciyoyin mu ta garu ta tsarkaka min da yarka da ganin waninka hatta ya kuna halana halin mu ya zama halin mu ya zama sababan sababi ne bihi da ya tsarkake cikin halittar halitta duk gaba gida suna so zama na Allah wanda za su dinga shigar da halitta da halinsu da aikinsu wani bawan Allah in ka zauna da shi ko me ce ma ba Allah ba sai ka ba Allah sai daga bin Allah shi Abdullahi ibn Zaid yana cewa wannan yafi wannan yafi wani gwangwana da shi surutu ne ta ta ba adadi amma ba aiki yana faɗa ma kai a zuciya ka zuciya ba ta daga shiga ta ga wannan ne zai faɗi kaza bayan gashi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza bayan gashi ya ce kaza ya yi bayan ya yi kaza kuma zai zo ya ba kunya ba tsoron Allah ya ce mana zai gaba shiga to su yanzu duk wani abu da suka roƙa sun roƙi Allah ya gyara zuciyarsu Allah ya gyara halinsu don su dinga shirya halitta da wannan da haka aka faɗa a kan magana halin rajulin fi alfi rajulin halin mutum ɗaya idan halinka ya gyaru zuciyarka ta gyaru ta yi saba'i ta yi ma'arifa ta bi Allah sai ka shigar da mutum dubu ko ba ka kira su ba ko ba ruwansu da kai sai mutum dubu sun shiri da kai sai da zuciyarka ta gyaru sai mutum dubu sun shiri da kai halin mutum ɗaya kenan cikin halin mutum ɗaya ya fi amfani cikin mutum dubu halin rajulun fi alfi rajulun abubuwan yin wa'azi halin mutum ɗaya ya fi amfani cikin mutum dubu akan ya zo ya musu wa'azi akan ya zo ya musu wa'azi da Allah ga wa'annan ba wasu da zancen wa'azi ba duka ai wa'azin su gashi nan a sarari a aikata suke wa'azi ba su rutu ba saboda sun san duk abin da ya fito daga zuciya zuciya zai shiga duk abin da ya fito daga baki kuma kunne zai bi idan magana ka daga baki take mutuwa kawai zuciyarka za ta ke kashe idan ka zai ke kashe zuciyarka za ta ke kashe idan ka zai ke kashe duk gaba idan magana ka daga zuciya take mutuwa kai ne za ka fara amfani da ita kai ne za ka fara amfani da ita sannan waninka ya yi amfani da ita wannan shi ake cewa hali duk gaba kiya duk gaba kiya amma al-rajulun fi rajulun amma in ba ka da hali zuciyarka ba ta gyaru ba ba ta tsarkaka ba ba ta shiga hazarar Allah ba ko masu wa'azi dubu ne suka haɗu za su yi amfanin mutum ɗaya ba sai dai zama karshen kasuwa sai dai zama faɗa sai dai zama kaza sai dai zama kaza mun gode Allah wannan wani mu ce wani wani kowa ne kowa ya zama yake da hali shi ake nufi kowa ya zama ba shi da hali shi ake nufi ki gaba kuma mun gode Allah Allah ya ta babu masu horo da alheri in ka dubi wannan zamani masu wa'azi sun fi wanda ake wa'azin yawa a wannan zamani amma kuma amfanin ba amfanin ba duk gaba gida da za ka shigo da'irar bayan Allah kuma sai ga wai ni waye ne wa'azin duk gaba gida sai ga su yanzu yadda shehi yayi yadda ya kwanta yadda ya kaza kaza sai ga wannan suke bi shi kuma da za sai kana bin ka sai ga oh ashe abin da wani yake yi ashe hadisi ne duk gaba ki mu zo shi wanda ba su ma komai ba amma dai ka gani a ƙasa sai ka shigo fagen karatu kuma shi kenan ga ashe annabi ne ya wannan harkar annabi ne ya kaza annabi ne ya kaza annabi ne ya kaza sallallahu alaihi wasallam yanzu dai wannan abin nasu nema ne babba duk gaba ki ba wai dan duniya dan su yi abubuwa ba to me shehu ya gaya mana wajen وجعلنا للمتقين حكم يا سجد مرام المكلبة في تحصيل روح الأدب شاهدنا جريدة مادة
وهكا أبا تنتكس القلب حب الرياسة أشد عيبا شيخ رضي الله عنه أتكلم روح الأدب يا شيخ أبو بكر يا فرق أبو بكر ما صار إيري ديوا ya faɗa abin da za ka yi ka samu alheri ita to ga waɗansu masifu da zan faɗa kuma wanda take ƙeƙashe zuciya ga waɗansu abubuwa kuma da zan faɗa in dai mutum ba Allah ne yake yare shi zai kama wani abubuwa da zuciyarsa za ta ƙeƙashe to hukun riyasati san shugabanci أشد أيضا shi ya fi komai tsananin aibi shi ya fi komai tsananin aibi saboda san shugabanci ya sa ka yi komai zai sa ka faɗi komai duk gaba ki da zai sa ka yi komai zai sa ka faɗi komai duk gaba ki da amma ba a cikin Allah ba ba a cikin mutanen kirki wanda suna son shugabanci ne in ma a ɗayan siyasa ne in ma a kaza kaza don su gyara ƙasa ko yana suna da ilimin gyara ƙasa da yawa mutum yake son ya abu ya san ya abun yake ba ya zama cutar sama ta ta amfani duk gaba ki da ba hauka irin wannan ba a ya zama yana da ilimin siyasa ya san komai kan yake duk gaba gida ya san ga inda aka bata ga inda zai a gyara ya san ga kaza kaza ba sai san gyaran ba amma da sai ga gyaran zai ba da ya bari ma da an huta amma da na kwaba abin yayi to ba wannan ake nufi ba duk gaba gida to aka su ma cikin halullahi wanda suka san me halullahi me gyara me dinga baki da ko da su ake ba kowane gaula ya ce da shi aka ba dinga baki da to الشيخ رضي الله عنه shehu ibrahim allah ya kare ta a gare shi هو الذي قال shine wanda ya ce لو أوتيت التصرف da allah ya bani yin tasarrufi in aikata abin da na so لبدأت بإصلاح القلوب da zukatan bayan allah zan fara yin tasarrufi da ita zan fara gyarawa Wannan- kuma da allah ba wajen shigewa ba ne ba wajen shigewa ba ne yanzu yanzu ya ce da Allah ya ban wannan kankan da kai na bawan Allah duk gaba gida amma ko makin shehu radiyallahu anhu ya san a shehu Ibrahim Allah ya bashi tasarrufi kuma ya gyara zuciya ya ya san zuciyoyi sun gyaru da zamanin shehu radiyallahu ta'ala anhu. sai dai makaho sai dai kurma duk gaba gida ko kuma asabi wannan duk ba a magana su amma dai ko makiya san Allah ya yi wa shehu wannan duk gaba gida to amma himman bawan Allah wanda suke addu'a da Allah mu ta kina yawa shi gani yake ai yau gyaran da aka yi ma ba yanda yake so ba ai da haka yace na zo na samu duniya a cikin mari na kwance ta amma saboda tsaba saba tafiya da mari da kai har yau ta kata ta mari da shi amma da yanda ya kwance muka tafi ai da yanzu mu ba duk gaba gida amma saboda tsaba saba tafiya da mari din har yau a cikin har yau a cikin marin take to da Allah ya ban tasarrufi da gyaran zuciya zan yi Allah ya bashi sai dai kuma la la hayata liman yunada ko yunadi ba rayuwa ga wanda ake kira mu muke lalata abubuwan duk gabaki daya mu muke lalata abubuwan duk amma kowa ya tashi ya bar musababbi ya bar iyaye ya bar kakanni ya bar shahunai hasalat ta'arufu wa ta'alufu wa tazawuru baina ahbabin zawi zauri irfaki kuma raba uli bana wifaki sun sha nonon uwa ɗaya uba ɗaya sai da shan gabai da duniya ta sha nonon uwa ɗaya uba ɗaya ta sha nonon kowa yana kallon kowa da idan kansa ka fi so ka taimaki ɗan uwanka ma akan kanka duk gaba ɗaya duk da duk gaba ɗaya daga baya aka lalata abin da gangan duk gaba ɗaya to kuma ga yana muna ɗanɗanawa duk gaba ɗaya. amma shi yana can wajen Allah yana cin kamasho wa'anda suka tafi akan hanyar su suna can wajen Allah suna cin kamasho duk gaba ɗaya. da gangan muka mu da muka fata gashi na mu muke ɗanɗanawa duk gaba ɗaya. to Allah wannan kankan da kai ne Allah ya yi masa abin da ya da kuma himma ya bi mata shi ya yarda to wannan ya isa himma duk wannan gyara yana ganin dai har yau dai duk gaba ɗaya. to وقد أوتي التصرف في إلى يا شيخ محمد الذي يجبه رضي الله عنه شو كأنهم يأكلنا وكان سنة تبر دا أنا تبر سيدي علي نبي talabul faidat na biyu duk gaba ɗaya ya dawo bayan ce masu ke suyuɗi a suyuɗin faida radiyallahu anhu saboda irin wa'annan littafai masu albarka kuma masu karatu ba hauka da jijjiba ba su sai ne kawai ke zuwa ba karatu ne sai da ya kai ƙarshen karatu duk gaba ɗaya ga salaha ga bin Allah ga kaza duk gaba ɗaya to shi ne yake cewa wa kad udiya tasar wallahi am Allah ya ba wa shehu tasarrufi din in sai Muhammadu shi Allah ya ba shi tasarrufin wa bada bi islahil qulubi kuma shehu ya fara da gyaran zuciyoyi wa aslahu minha wa aslaha min hako to wa aslahu min ha ne martabata bihi wa aslahu ya biyo sai dai zuciyar da ta bi da ruwa wacce wacce har yau tare da shi take wacce har yau a amfara da shi take wa aslahu min hako yawa sai dai zuciyar da ta fi gyaruwa martabata bihi zuciyar da take tare da shi ba wanda ya bar shi ya ja yau abin ya zama siyasa mu yan wane ne mu yan wane ne ke kake dan wane ne yana da kyau da amma zuciyar ka tana hannunsa ba ko da kuma zuciyar tana hannunsa kuma ko kiyama a kira ka da shi kai ma ka sha amma dai ka samu wannan abu na Abdullahi ka samu wannan wawaitawa ta Abdullahi, ka samu wannan shiga da zama a to wannan kuma ya baka. Tunda kai da kanka ka ka takure abun Allah ya baka shi a yalwace ka takure abun. Ba abu ne wani na san zuciya ko na ni dan wane ne wancan dan wane ne ko na kaza kaza ba abu ne na haka ba. To to zuciyar da ta fi ga yanzu dai jama'a wayannan da suke wayannan maganganun tsakanin da su kilomita wajen dubunne na larabawa ne sharifai ne masu fanta shugaban kasa sun yi a gidansu duk waɗannan tare da yake buga da kuɗin kansa yake buga su kuma ya raba kuma ya tafi ya basu kenan ba wai yayin da zai ya samu kuɗi sai an yi launcin sai an yi kwarar duk gaba ki ɗaya kuma su suke yin amfani da kuɗin su duk gaba ki ɗaya duk gaba ki ɗaya gidansu abun mamaki ne shehu radiyallahu ya ce kullum su a juma'a suke ba wai ke sallar juma'a ba amma kullum su a falalar juma'a suke da haka kullum a ado suke kullum a salati da taslimi suke kullum a saukar qur'ani suke kullum su da shehu ya ce kullum a juma'a suke duk gaba ki da sai ka je kuma garin za ka ga haka duk gaba ki da malamai ne komai ne duk gaba ki da wannan to dan wani kucaki can ya tsaya yana ta faɗan gwaggo a kofa ake cewa ko menene ne kallon sana za a yi duk gaba ke ya shehu na musa ya cewa dan kurji ya ce ba ruwansa da shehu ga kurji ma shan can yana cewa Allah ya kashe a ƙarƙashin shehu Allah ya kashe shi a tutar shehu to me tuci shehu duk gaba ke ya to su ne wayannan wayannan su ne kan gaba ko me kake takama da su duk gaba ke ya to wa idza mararta marral kirami to idan ka shuɗe shuɗewa ‘yan kaɗan idan ka shuɗe ba ba sai kaɗa a kayi ta wani tunani ka zo ka ɗan shige shigewa ‘yan kaɗan ma ka gani mana.
bi tawjihatihi Idan ka shige da fuskantarwar karatukan shehu radiyallahu Allah ya anhu ƙara yadda a gare shi wa nasaihi da nasihohin shehu Allah ya ƙara yadda a gare shi wa irshadatihi da shiryo- da shiryawarsa fi rasailihi a cikin wasiƙoƙinsa wa khutabihi da hudubobinsa wa ash'arihi da waƙoƙinsa ترى ترى القسط الأوفر za ka ga rabo babba منها na wannan hudubobin da wannan kasidodin da wannan hudubobin da wannan kaza din duka ba kida za ka ga rabo ba a ciki يتجه صوب إدراك القلوب yana fuskanta ne zuwa ka wanke zuciyarka مما سوى daga الله duk abin da ba Allah ba so وجعل yake haɗa ka da Allah tabaraka wa ta'ala wata battali laifi tafsila so yake ka yanke komai da tafi ga Allah tabaraka wa ta'ala ka ga wannan tabajjuji ila Allah wata battali laifi tafsila abin da yake so ka yi kenan haka kuma Allah yake manzon Allah ya yi
ودندنتها haka abin da kake faɗa ودورانها da da jujjuyawa wanda حول محورها الذي خلقت له wato tana yi ne daura da abin da aka halicce ta dan shi وبه ومنه da shi daga وإليه gare shi zuwa shi wa huwa Allahu shi ne tabaraka Allah wa ta'ala tabaraka wa ta'ala dan adam din nan Allah tabaraka wa kai dan adam na halice ka dan ni komai kuma na halice shi dan kai kakka banni ni da na halice ka dan ni ka tafi wajen abin da na halice shi dan kai so ya ka gani kuma yanzu mun juya abu ba mun juya ba to to ka gani zai gaba wadda na tuka li nafsi na halice ka ne dan kai na Musa wadda na tuka li nafsi sai na Allah na cewa mu fakiran Allah Allah ya yi shi mu dan shi ne ba wasana tuka li nafsi to ko alihi yanzu kamar Allah na ce masa kai wasana tuka li nafsi ba ta shiga uku yanzu kai na yi kare dan kaina duk ga baki da to imanan minhu imani daga gare shi radiyallahu Allah ya kare anhu dan a gare shi bi qawli as-sadiq al-masduq da haɗin mai gaskiya abun gaskatawa wa al-hibb al-mashuq abun so abun bege sayyidina shi muhammad ne shugaban ma'anar Muhammad Sira da Musa Allah ya tabbata a gare shi. Ishe mutum yana wannan ne dan imani da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
inna fil jasad Manzo Allah mudghatan yake cewa akwai wata tsoka a jiki idza salaha idan ta gyaru sanu har idan ta gyaru salaha al-jasad kullu jikin ma ya gyaru dukkan sa wa idza fasadat fasadat idan ta ɓaci fasadat fasada al-jasad jasad kullu kullu jikin ma ya ɓaci gaba ɗaya ala wa hiya al-qalb ku sani cewa ita ce zuciya ashe ka bar gyaran jiki ka gyara zuciya dan ta gyara jiki ya gyaru in ta ɓaci kuma jiki ya ɓaci ashe ita za ka fi bawa himma akan komai wa- wala adarra lil qalbi babu a cuta ga zuciya mimma yatahawaza alayhi na daga abin da yake hawa kan zuciya ya rinjaye ta wa yuqayyiduhu ya ya ɗaure zuciya amma yahtaju ilayhi abin da ɗan adam yake bukata zuwa gare shi min sa'ir umuri na daga dunya shauran lamuransa na duniya wa da shawagiliha shagulgulansa na duniya ولو كان في بعدها بعض منافع ko da المسلمين a cikin ba'alinsa akwai amfani ga musulmi ولا أخطر على القلب ba mafi haɗari kuma ga zuciya من سائر أمور na الدنيا daga sauran lamuran duniya zuciya akwai haɗarurruka da yawa a ga- a cikin lamuran mu da muke amma ba babban haɗari a wajenta وأحوالها da da halayenta da وأشواكها ƙayoyinta da وأطفالها mukullanta fadinanta من حب na الرياسة daga son shugabanci shine babban abin da zai cutar da zuciya shine babban abin da yake cutar da zuciya abubuwan da suke cutar da zuciya zuciya ne da in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci to abubuwa da yawa suka gyara ta haka babban su gashi nan eh, imani da yaƙini da kaza kaza haka abubuwa da yawa suka ɓata ta duk gaba ki daya. amma babban su son shugabanci shine babban abin da yake ɓata ta لأنها كعبة domin ita domin san shugabanci wata ka'aba ne يطوف بها da الأشرار dukkanin sharurruka suke kewayawa ko ko duk masu sharri suke kewayawa sun kafa shi kamanta duka baki daya وناد wani kulab ne wani wajen zama ne تسبق فيه الأغيار da gairu da gairiya suke tafawa mutum shi za ka mutum zai zo ya tarawa gairu da gairiya su ta tafa masa shi kuma ita ci gaba mana duka baki daya to وحبها آفة القلوب san shugabanci wato ba- annoba ce ga zuciya ومطردة الغيوب wato ita ce kuma za ta koran ma dukkanin kashafi da yake ruwan ma daga Allah مما جعلها أشد عيبا don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya- wannan ta koran ma ta ta- ta koran ma dukkanin kashafai ta jawo ma dukkanin annoba to wannan yasa ya zama to san shugabanci shine babban aibi ba wai aibi ne shi akan ba saboda abin da zai jawo duka baki da Mm.
إلا ينبغي Domin للإنسان bai dace ga ɗan adam ba, ولو صلحت ko سريرته zuciyarsa ta gyaru وظهرت وظهرت كريمته wadamurakon garizaduhu kuma halittarsa ta gyaru أن ينسى ما خلق له ya manta abin da aka halice shi dan shi وما يريد به da abin da kaliku alwajidu bihi da abin da yake nufi da shi walahu da shi dai alkalikul kabiru mahalicci ba masani وهو عبادته shi ne bautar Allah da ومعرفته sanin Allah tabaraka wa ta'ala واسترضاه da neman yardan Allah وتطفل تقول على مائدة ذوي الفضل da kwararra ga kaɓakin nan na ma'abota falala makusanta ga Allah annabawa da waliyai babban abin da za ka kifu da wannan kenan وتفضل من أوليائه للذين جعلهم الله مصابيح الدنيا da san ka zamanto kusa da waliyansa na daga annabawa da mabiyansu da kalifofinsu wa'anda Allah ya sanya su ne fitilun duniya da lahira ومدارج الأذى su ne masu kore cuta وأبواب الرجاء su ne ƙofar ƙaunar rahaman Allah وشموس البهاء su ne ranar kwarjini الذين و- الذين وجه تبارك وتعالى الأمة su ne ranar kyau wanda Allah ya fuskantar da ita ga halitta ga baki ɗaya عبر إمامها shigewa ta limaminta وشفيئها صلى الله عليه shige وسلم farawa da limamin ita halittar gaba ɗaya farawa ga mai ceton halittar ga baki ɗaya shine sallar amincin Allah ya tabbata a gare shi إلى مجالستهم zuwa zama da su da ومصاحبتها abotaka da su قال تعالى ubangiji ya ce واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه haƙuƙurtar da kanka ya Rasulullahi ka zauna tare da waɗanda suke kiran Ubangijinka suke bauta Ubangijinka safe da yamma ba komai suke so ba sai zatinsa ba ma ladan zatin Ubangijin suke so ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا kar ka kau da idanka ga barin su ana kakkabar wajen su dan kana neman kawar duniya ولا تديم لغفلنا قلبه kar kuma ka bura kananne wanda zai ce ma zama da wannan shine ci baya ta kallufi kenan ya ce zama da wannan shine ci baya ka zo ka je ga 'yan duniya can ga wanda za a san ka ga wanda za ka zo ka zara kananne kenan to kakka bi shi ya rasulullahi to kai ba ka san wannan da mu ake ko kuwa idan shugabanmu ma an gaya ma wannan kenan to ina kuma mu in annabi ma an gaya ma wannan kenan to kuma ina mu duk ga baki da to kanka wanda muka raukanar da zuciyarsa gabanin ambatan mu واتبع هواه ya fi san ransa وكان أمره فوقا shi lamarinsa sakaci ne dai an an ago abu kaza ba shi addini an ago abu kaza ka ai kaza ka ai kaza shi dai dan sakaci shi dai a zauna ai sakaci ka ai komai su ko nan zakirai ne su suke jawo ai kaza gobe gobe ji ai kaza ji ai kaza ji ai kaza sai ya wahala khaira kuma so suke zama lilmuttaqina imama duk baki da ai kaza shi ko wannan dan sakaci ne an dawo kaza a bar kaza jahilan yan gari ba su yi kaza yau kaza kaza kaza kaza dan sakaci kenan rudan ma da to الشيخ رضي الله sai عنه ba Allah ya kare da a gare shi لا يريد إلا إصلاح bai القلوب san komai sai gyara zukata ولا kuma يقبل منها ba zai karɓa daga zuciya ba إلا ما كان مشدودا sai zuciyar da ta zama an aure ta بأبراز الحق da igiya haru igiya Allah tabaraka wa ta'ala wa tasmu bi hablillahi kamana sai Musa da ta daura Qur'ani ko kuma hablillahi ma ne duk da ka je dai ka ita tafiya dai ka ci yawa في سوار الحق kuma da aka aure ta da igiya haru hablillahi aka aure ta da igiya Allah kuma aka zo ginshikin Allah aka aure ta da shi mu ga ta inda za ta gudu mu ga ta inda za ta gudu ka kawo hadisi kuma ka aure shi da Qur'ani to mu ga ta inda wani abu zai wuce duk gaba ki da mu ga ta inda suna za ta zo duk gaba ki da to إلى أن يقف أمام الحق har dai mutum ya tsaya a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala وقفة شريفة tsayawa mai girma ko sai ya tsaya a gaban ubangiji wani tsayawa ce ta bala'i kafin tsayawa ce ta bala'i mumini ko tsayawa ce ta girmamawa duka to har dai ka tsaya a gaban ubangijin ka tsayawa ta girmamawa راضية مرضية tsayawar da an yadda da kai kai ma ka yadda da duk abin da za a yi ka yadda an yadda لهذا قال saboda haka shehu ya ce وهذا آفات ya ne mana أيضا.
nasiha ita to bari in gaya muku ga wato masifu da suke kekashe zuciya
حب الرئاسة حب الرئاسة أشد Zan أيضا shugabanci shine mafi tsananin aibi,
وليس حب ko da gaskiya ko ba gaskiya, an ce mutum mai son shugabanci, irin shugaba a murbin al'asi ba a taɓa gani ba. shi yasa mutum ne mai girma bawan Allah mai babba a cikin sa amma san su ba sai dai sai dai jama abin da ya ja masa radiyallahu ta'ala an da da annabi akwai mutumin da annabi ya yi abin da ya ja wajen sai an kashe shi duk ga baki daya duk ga da aka je wajen kashe ma sai a naɗa shi ne shugaban kashewa ko kashewa ma yake ce a naɗa shi ne shugaba sai ya yi jifan za a yi yau sai ya yi buka za a yi duk gaba gida har ko bala'i ya faru duk gaba gida to وليس حب الرئاسة san shugabanci bai zamo ba هو كل ba الأمور wai shi ne dukkan aibu ba akwai aibubukan da suka yi daidai da shi التي تكسر wanda القلوب ke ke kasar da zuciyoyi فالاشتغال بالز- بالزعامة sai dai shagaltuwa da shugabancin يورث الندامة yana jawo nadama don duk abin da ya dace ka yi ba za ka yi ba sai ranar da abin ya ba hannunka kuma ka dinga ina ma na yi kuma lokaci ya riga ya shige to ويمنع العزة kuma yana hana ɗaukakan in da kafin ka yi ma ana baka girma yanzu ka yi kuma duk kun yi baran baran da kafin kan ma kowa kallon ka ba zai yi ba amma na kama yana kada babban riga a wuce kuma yanzu ka karɓanta duk gaba ke da. Da والكرامة girma dai في عرف أهل في عرف wannan أهل الله a karatu na bayan Allah ba ɗan duniya ba ba da shi ake ba ومن فتح الله له باب duk المحاضرة wanda Allah ya buɗe masa ƙofar ya hira da shi والمناجاة ya gana da shi والمنادمة ya zauna da shi ya والمصاحبة abokance shi ya والمجالسة zauna da shi dai munadama abokin sha abokin sha abokin shan shayin ka ko abokin shan giya alaman laraba kaza shine nadim suman nadim hasin al-akhlaqi ko yawa to duk gaba gida to wanda zai za a zauna a hadara da shi duk gaba to duk wanda Allah ya buɗe ma wannan kofa ya zama dan halara وأوصد بيمناه ذلك الباب yawa wa amma shi da kansa ya toshe da hannun damansa wannan kofa رغبة في السراب ya bar nan wajen dan kwaɗayin ruwan kan titi.
Wa- Me za a zauna ya duk da da da can inda za ka je ka kama miliyoyi kai kaza kaza kaza kaza Ah, ana kore bayan Allah daga zaruroyin duk da baki da a tura su inda sai ta lalace kuma ka ga mutum ya kuma dawowa. daga shi wannan yana nan dai daga baki da wannan ba wai kai abubuwa bane duk wanda ya karanci kowane fanni ya san kansa ya kware a ciki to yayi amma haka ba ko ba karanci fanni ba ka ban naka na fannin da ka iya duk gaba ki da ka je ka ka lalata abubuwa ko kuma kiyar ka su lalata abubuwa a shafa ma kashin kaza ce ka lalata shi abin da ake tsoro ke duk gaba ki da to وعظيم Allah ya baka wannan kai dan Allah ne amma ka toshe wannan kofa kana wajen ruwan kan titi وعزوفا إلى القشور wato ka tafi wajen wato awo kai ka da gashi Allah ya baka kwaya اللب اللباب
da barin kwayar kwaya وقد خسر wannan الدنيا ya tabar da duniyarsa da والآخرة lahirarsa ذلك هو wannan الخسران ba shi ne المبين tabewa babba a kore ka daga wajen na Allah a kai kai da za a yi ta zage zage kai baka samu Allah ba a nan kai baka samu duniya ba a can kai ba can baka can can قال في الياقوتة ya الفريدة sa a cikin ya gutattun farida da للنزيل shehu naziji ولا تقربن أخي الرئاسة إنها تطوف بها الشرور من كل وجهة Aha, فلا تركنن لكعبة الشر والردى aha.
وفرك ما يفر من أسد بيشتي Nana, wala ta kara ɗan aki a bi'a suka ka ka kusanci shugabanci ya kai ɗan uwana in dai baka karance shi ba إنها ita shugabanci da kake gani تطوف بها الشرور sharruka suna kewayawa da ita من كل ta وجهة kowace fuska ولا تركنن alako wala ولا فلا تركنن yawa karka wato karkata zuwa gare shi ka nutsu da shi لكعبة الشر domin shi dan ya zama shi ne wajen da ake kera kamar yadda mu muke kewaye ka'aba alheri shi ko duk sharri ne yake kewayawa da والردى halaka وفرك ما- firra و- وفر ka gudu كما يفر kamar yadda ake gudu من أسد البيشة min usidi bi shati daga zakin sarƙaƙiya zakin da ba za a gidan zai ka an saba da shi wannan zakin daga kunzurumin daji ya fito ba ya wannan ne abin kallon zama abin tsoro ne asidi bi sha sarƙaƙiya wace kunzurumin daji to ka gudawa shugabanci irin yadda ake gudawa zakin sarƙaƙiya قال شارحه في المرشد المعين wanda ya sharhi a littafin murshidin mu'in ya faɗa واعلم بان اصل ذي الافات hukun riyasati wa ɗarbu da arati wa alam kai sani da anna asalin zil afat asalin su wa'annan bala'ai حب san الرئاسه shugabanci وقرب da الآتي jefar da abin da ya tsike hannunka وأن بعضهم ya zo ga ba'azin zahidai الزهد في الرئاسة ka ka bar shugabanci ka bar lamarin shugabanci ka bar wa wa'anda suka iya أفضل shi ya fi وأعظم shi ya fi girma من ألف زهد في girma da a المال ce ka yi zuhuda a cikin dukiya da yadda tara dukiyar da abin da za ka yi duk abin da ya samu iyakar da ne kawai duka amma wannan ku za ka halaka al'umma za ka halaka ƙasa za ka halaka abubuwa duka baki ɗaya kuma za ka ɗau ha zunuban halitta za ka ɗau zunuban al'umma da kuma za a biyo ka da tsinuwa har har har iyalinka duka baki ɗaya to وفيه ya zo dai a cikinsa ما من أحد ba wani mutum ɗaya يؤمر على عشرة- yu'ammaru يؤمر da za a sarauta shi على عشرة على ko da عشرة zai sarauta akan mutum goma ko فسائدة da suka fi mutum goma إلا جاء يوم sai القيامة ya zo ranar tashin kiyama a في الأسباب cikin maruruwa da والأجلال cikin ankoki ga bari a kafa ga anko a hannu haka zai zo ranar tashin kiyama ba zai yi sarauta ba zai yi shugabancin mutum goma ba to haka zai zo وفي رواية wata ruwaya ta zo حتى يفك حتى ya يفك hukahu hatta ya fukkahu ajuruhu sai adalcinsa ya kwance shi adalci ne zai kwance shi da yawan nan ya yi abin da ake so shi kenan abin da ake so ya zo shi to kun ga ya yi sai ya sai ya samu kudi ya kwance shi duk gaba ki da aw ko biqahu jawruhu ko zaluncinsa ya halaka shi zaluncinsa ya zo ya ce a kuma da danna shi can ciki ma na wuta wa fihi ya zo dai a cikin hadisi man walla shay'an yawa man waliya shay'an duk wanda ya jibinci wani abu min umuril daga muslimin lamarin musulmi lam yanzu Allahu yanzuru fi hajatihi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalli bukatar wannan mutum din ba ta yanzura fi hawaijin sai shi ma in ya kalli bukatocin musulma duk gaba gida ko bukatocin yan ƙasa din kai ma Allah ba zai kalli bukatar ka wasa sai kai ma da kai hukuncin ka kalli bukatocin al'umma ba kana shugabancin su ga al'umma suna bukatar kaza abu kaza ya manta musu ko ba ruwanka da wannan ba ka kaɗe kai ma duk gaba gida to wa fihi ya zo a cikinsa ma min ahadin ba wani mutum ɗaya to wani mutum da ya kace ba ba wai kuma sai a ce a wannan da gono ne ake goda a har kai ma da kake shugabancin cikin Allah din har shugaban malamin makaranta har shugaban makaranta har shugaban zawiya din har shugaban mai kowa ma min ahadin aka ce kowa ya shiga duk gaba ke da to yakunu ala shay'in ba wani mutum da zai zama akan wani abu min umuri hadhihi daga al-umur lamarin wannan al'umma ya shugabanci al'umma nan ta bangaren sa ko ta bangaren ma menene fala ya'dilu ba zai yi fihi adalci a cikin su ba illa kabahu Allah Allah ta'ala sai Allah ya kabanta shi a wuta jima shi ta fuska shi ne kabantawa kabbahu Allah ya kiyaye to wa fihi ya zo dai a cikin sa ma min imamin ba wani jagora aw walin ko wani wato jagora dai ba sarki sarki babba ko ko eh, hakimansa da kaza kaza ko ko shugaban kasa babba ko ko gwamnoninsa ko gwamna babba ko ko kansulolinsa da ciyamominsa da kwamishinonsa da waye dinga baki da ko khalifa can babba da mukaddamai kuma da kaza kaza da ko mukaddaman da kuma nuqabahu su kuma da kuma kowa an daka ma aikin sa hannu dinga baki da to malam yatliqu babuhu babahu To, ba min imamin awalin ku ba wani ja- sarki babba ko wani ko karami guda ku ba ba huko da zai rufe kofarsa دون ذوي الحاجة ba tare da masu bukata ba ga masu bukata shi kuma yana da wannan abun ya rufe kofa ya jirmun sisi ya danne wannan abun والقلة da masu bukata dai ta talauci dai shine kallaci ko ko kullaci ko kallaci da ana fara yayi والمسكنة da talauci dai إلا أغلق الله da shi Allah ya ba shi على amma ya rufe kofarsa ga talakawa da masu talauci duka ba in ba shi da shi ba shi da shi in ba shi da shi ba shi da shi ko ko abin da yake da shi din nan ga wa'anda suke a hannunsa wanda suka zama dolar sa ba inda za su je su zai ba wa da kuma na jiya da hujja duk ba ba wanda ake yi ba ba ka da dole ka tuka je ka ga wanda dole sa hannun ka je ba shi gaba wani ba wanda ake yi ba a'a wa'annan duk suna da nasu kai ma ka ji naka daga wannan ragowa wani daga cikin wani daga cikin ahlus sufati sahabi ne daga cikin ahlus sufati talaka ne na gaban manzo Allah yan zawiya ne diga dama zawiya diga baki da tafi ke koyi da da su ko ba sa zuwa ko ina da abin da manzo Allah ya samu ya ɗebi nasa su yake bawa in hadiya ce in zakka ce kuma ya ba su ma ya raba wani diga baki da to to irin wa'annan yan zawiya da irin wa'annan abubuwa ko man su iri ɗaya ko man su nasu na wancan na wannan ne na wancan na wannan ne in ka gama abin da ka kwashi na abin da ka amfani ka cima gadan wanka kwashi da za ka za ka ba ai sai dai daga ciki ya rasu sai aka zo aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kwabo guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakiya da za a yi ma a lahira guda biyu za a yi ma sakiya ta wuta a lahira za a yi ma sakiya ta wuta diga abin da ce ne mana diga da wajen suka ta abana ba magana ku ba ce tun da shi ƙallaruya ne kuma ɗan matsala ne kuma duk talaka ne fuka rawa ila lahi na duka baki sai ina ya ɓoye kogo biyu ne ciye wa da waɗannan ba duka baki da sai ina ya ɓoye kogo biyu duka baki da saboda su ma duk suna da kogo biyu a duka bashi duka to shi ya tuna su kogo biyu shi ya danne duka baki da muna muna da wani wan uwa ƙanin uwa ne Allah ya ji kansa ya rasu yana yaro amma sunan ya bi shi har girma yana yaro sai aka yi sakwara a gidansu shi kuma abokin ciyayyarsa sai aka ji wani haɗi a cikin a gidansu to sun tara a tare suka cin abinci yara ne rikin wannan shi ya kawo tafaransa ya kawo tuwo sai aka fara cin tuwon wancan sai da aka sane shi to kuma ce a'a wannan tafana ce Allah ya ji kansa baba da kan mahaifiya ta wannan tafana ce to ka za ka bar aje kai ka tuna aje ya faɗa in man ya so kai ne ya faru eh wai mun ci tuwansa shi kuma ya ci ta faɗa ta ai ma so ba faɗa ya ci bashi da dariya ta ne to kai ka ba ba zai ci taka ta faɗa ba kai kan tuwansa faɗa to haka muridai suke karin wannan muridin ya je ya saba musu ya kawo an ce kai kuma kai muridi kai zan rasa saboda tsakiyar da za a yi ma kenan ba kuma kai ta kwasa kayan mu idan kai magana lalata kula da karatu duka baki da ba ya hada shi na nan din bai tunba da kai kuwa naka ka boye din ga baki ne ka kaza ka sakiyoyi sakiyoyi da aji wannan ba an zara to saki aji za a yi ba duka baki da wannan amma ba kai da amma ba ka da cikin kana ta abubuwan ka da kai ka je mace so na ba da kai ake ba duka baki da wai dai kuka rawo ila Allah wanda ana nan zaune waje daya kaza duka duka baki da to illa aghlaqa Allahu abwab as-sama'i to shi ma yanda ya kulle kofar nan ga masu bukata shi ma sai Allah ya kulle ma kofofin sama duna kullatihi nuna kallatihi duna ba kallatihi kuma bayan bukatar sa wa hajatihi da bukatar sa dai wa da makanatihi talaucin sa dai wa fihi ya dai a cikin hadisi li kulli shay'in afatu komai yana da wato a masifar sa wa afatu hadha ad-din masifar wannan addini wala tusu shugabanni munana ba na kirki ba kuma an gansu duk su suka lalata addinin gabaki da duk gabaki da ba mawai ma zamanin ba wacin wancan zamanin ma na farko duk gabaki da to wa fihi ya zo a cikinsa lastu akhafu ala ummati dawla'a ni ba na ji wa al'umma ta tsoron wawaye taqtuluhum da za su karkashe su wala aduwan za a kashe wani ne su bar wani ba na ji musu tsoron wani makiyi yashtaruhum da zai halaka su gabaki daya walakinni akhafu akawo ala al'ummar ummati talakin na ji wa al'umma ta tsoro a'immatan mudillin jagorori shugabanni batattu masu batarwa in aqa'uhum in sun bi su qataluhum sai su fitinance su wa in asawhum in kuma suka kibin su sai qataluhum su kashe su duk an yi waɗannan zamanin duka in gode Allah ma da Allah ya kiyaye zamanin da waɗannan duka ma ki da ai wani abu da akan wannan ake komai girman ka komai ƙarshen ka ko an maka bi su kai ne banza ya bata ma suna ya bata ka sai an yi kaza kaza in ka bi su kuma da alala ta abubuwa kana ka ne kai za a bata ma duka ba ki da to wannan ai shi ne mutum abu karar gaba bayan da alƙaita ake ta gome ne karar da ta kaka da ai to wa fihi ya zo dai a cikin sa ma min abdi ba wani bawa ko waye yastar'ihi Allahu da Allah zai shugabanta shi a kan waɗansu jama'a yamutu yawma yamutu ya mutu ranar da ya mutu wa huwa ghashim amma ya musu algus li ra'iyati ya yi algus ga ga waɗanda yake shugabantaka illa harrama Allahu sai Allah alayhi ya jannata haramta masa aljanna wa fihi ya zo dai a cikinsa ayyuma walin kowaye ma shugaba waliy amra da ummati ya shu- da ya jagoranci lamarin al'umma nan tawa koma na meye ba wai sai wato masu hukuma ake nufi ba koma mai ta shugabantaka ba'adi da ya shugabanta al'umman nan tawa bayana uqima ala sai sirati an tsayar da shi akan sirani ونظرت الملائكة ونظرت الملائكة sahifatahu sai mala'iku sun kalli takardarsa فإن in كان عادلا ya yi adalci نجاه sai sai Allah ya tsere بعدله da shi da wannan adalcin nasa وإن كان in جائرا ya yi zalunci kuwa انتفض به الصراط sai turani ya raurawa da shi ya girgiza da shi انتفاضة girgiza تزيل بين مفاصلته duk gabansa sai sun rabu duk wata gaba ta su sai ta rabu حتى يكون بين كل عضوين har sai ya zama tsakanin kowace gabai guda biyu من أعضائه daga gabansa مسيرة مئة عام tafiyar shekara ɗari ko ta gaba ya ta watse da tsakanin watan da watan to kaga lahira fadin na ta yarda tafiyar shekara ɗari ثم ينخلق به الصراط sannan a kuma tara shi sannan su ya rusa ya rusa da shi فأول ما يتقي به النار farkon abin da zai fara shafa wuta daga jikinsa أنفه hancinsa dan da shi ya fi yi wa bayan Allah girman kai biya dan da ne musu abu kuma ne musu girman kai yana shakar kanshi to wajen shakar kanshin nan nan za a fara gogawa a wuta وحر وجهه da fuskarsa kuma duk nan ne zai fara konewa sani daga wannan fuskar da ya fi cuta وقيل عن الجواهر ya zo dai a cikin jawahin ma'ani اترك التعرض ku bar wato bijira ga للرئاسة shugabanci ku bar wato ku bar wa masu shi ita duka baki da wa asbabiha ku bar ma bijira ga sabobobinta فإنها كعبة ita wata wata abakewa yawa ce تطوف بها جميع da الشرور sharurruka duk suke kewayawa da ita وهي مقر in الهلاك kana son halaka shekaran nan ne matabbatar halaka في الدنيا a والآخرة duniya da lahira kuma masu yi sun gani sun san haka duk gaba gida a yi sha'awar ka sai ɗan wayannan shekaru ko ɗan wayannan gawa sai an dawo kuma kowa yana tausayin ka duk gaba gida duk gaba gida to ولو sai dai wanda Allah ya kare wanda ya san gaskiya kuma ya iya abun kowane abu abu kan akwai karatun sa wanda ya karanci abun ya iya abun kuma ya iya wani sa ga ana yaban nasu hmm? ana yaban nasu hmm? wani kuma Allah ya shawaki duk gaba gida to ولو كان في تولية الأمور da a ci- da da ya zamanto a cikin shugaban wato shugabantar jagorancin abubuwa في هذا الزمن خير da akwai alheri cikin jagorancin abubuwa a wannan zamani لكان القضاة أولى به da alƙalai su suka fi cancanta da shi da za a ce akwai shugabancin da ya dan fi sauki sauki ma da sai a ce alƙalanci ne لأن الله domin ubangiji tabaraka wa ta'ala نصبهم للحكم ya kafa alƙalai don hukunci وأمرهم بالعدل ya bore su da yin adalci ومع ذلك tare da haka فهذا وصفهم to wannan shine sufan su كما في الدرة kamar yadda ya zo a cikin dogati da kalida da da akwai alai ma ta cikin alƙalai ne amma kuma bari ka je da mai dogati ya saman da alƙalan kaji to in su suka zama haka kuma ina wani kuma duk ga baki daya قال mai dogati yake ولله ذر to القائل Allah ya babbagarsa ga Allah ne ma'ana ya faɗa ya kuma dace في شأنهم a cikin sha'aninsu قضاة زماننا أدعوا نصوصا to umuman fil bariyati la khususa yake ku za su zamani na alƙalan zamanin nan namu in ji mai gaba su ba in ji mai diwani ba ni ma karatu na ce faɗa yadda ya zo ba ruwa ka ka alƙalai sai a farko shi to أدعوا نصوصا sun zama ɓarayi yau ƴan fashi ne عموما gaba ɗaya في a البرية cikin halitta لا ba a خصوصا keɓance ba أباه أكل أموال اليتامى sun halarta cin kuɗin marayu كأنهم رأوا في ذا نصوصا ka ce nassi suka gani na ƙur'ani da hadisi a ci ولو أمروا بقسمة ألف ثوب da an ba su su raba riga dubu لما أعطوا لعريان da ba قميصا za su ba matsalaici ko guda ɗaya ba ولو عند ko ko السيد ko akwati ta cika dai a sa a wani waje to ولو عند التحية صافحون to da za su gaisa da kai wajen gaisawa a yi hannu da hannu وأذلوا في To ka أصابعهم rike zobanka da kyau, da hancin ja hannun ka sai sun sace zobanka, zobanka ba so suke su dauke, gare kuma su ganka a kotun su. Da shi ne zurratul kabila fa. Sai mutum ya tafi, sai mutum ya tafi magani, yana can magani, kamarin sai yana can, yana can magani. Dinga baki daya.
فدعنا يا أخانا من Da أناس alemu ya kai ɗan uwana daga mutane, يبيعون ya بينهم بيعا dina hum, ya bi una dina دينهم da suke siyar da addinin su بيعا رخيصا
siyarwa wulaƙantacciya da ɗan kuɗin duniya ɗan wulaƙantacce duka baki ɗaya
درر المسؤوليات wato cutar wato shugabanci zai faɗa عن أنس بن an karɓa مالك daga anas ɗan maliku رضي الله Allah ya ƙara عنه ya da anas ɗan maliki قال anas ya ce قال رسول الله mai tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya faɗa إن الله سائل كل راء Allah sai ya tambayi duk wanda ya jibinci wani abu عما استرعاه cikin abin da ya ya wato ki- kiwonsa ko wani duk wanda ya kiwon wani abu jama'a ne to ko ta wani fanni ko ta wani abu duka to sai an tambaye ka yaya ka kiwace su حفظ Ha- hafiza حفظ ya kiyaye حمزة يعى ko kuma ya tozarta رواه ابن dan حبان ibana ya rawaito shi في a صحيحه ingataccensa وعن عوف بن مالك an karba daga abu dan maliku رضي الله Ai, ba ta kai عنه ba ka ce. Allah ya kare ta daga abu dan malu da ya abu yayi zafi. Mala ya ce lokaci. An karba daga abu dan maliku.
رضي الله Allah عنه ya kare ta daga abu dan maliku.
أن رسول الله صلى الله Cewa mai عليه jira da وسلم amincin Allah tabbata a gare shi ya ce.
قال Manzo Allah ya ce.
إن شئتم Mun kun so.
أنبأتكم Zan ba ku labari.
عن Me الإمارة shugabanci? In kun so in ba ku labarin me shugabanci?
وما هي Mecece ita shugabanci ne shi in kuna so in gaya muku.
فناديت بها على shi صوتي auku ya ce sai ne kira da murya ta maɗaukakiya وما هي يا رسول na ce الله ne ita ya rasu Allah faɗa ta mu ji قال sai manzo Allah ya ce أولها ملامة farkon ta zargi وثانيها ندامة ne na biyun ta kuma nadama ne ko yaya mutane suke son kai da ka ka musu wacce nan an fara zargin ka kuma bai bai ka ya ce ne ya alƙawari zai yi kaza gashi nan bai aikata ba kaza kaza kaza kaza da farko farkon abin da za a fara kar- karo da shi farkon abin da aka fara karo da shi zargi duka baki da wa saniya na biyanta ندامة nadama ne kuma kai ma wani kila kuma duk abin da ka shiga za ka yi duka wa ko ka haɗu da munanan masu shawara ko ku kai ma kai sakaci duka baki da kamar da aro mulki da kai kuma ka dawo kai nadama kai kuma mutane na zargi kai kana nadama mutane na zargi kai kana nadama kana shiga uku. to وأوسطها غرامة tsakiyarta kuma taɗewa ne ga ramacin kenan ko kuwa tsakiyarta kuma ɗaura fanta yanzu kuma ka ci kaza ka ci kaza kuma sai ka biya kuma sai ka ji ma ana gidan kurkuku hawa la iya faru ga mutane na zagi ga kai kuma kana da dama ga kuma kuɗi a kanka sai ka biya kuma kana gidan kurkuku to dan da ba kai ba fa kaga da an huta duk gaba ke da mutane sun sun ga wannan duk gaba ke da sai a yar sai an sai an ɗauro wani ma a ce yayi duk gaba ke da sai a- sai an ɗauro shi duk gaba ke da duk gaba ke da sannan zai yi duk gaba ke da. amma yanzu kowa ne ma ya yi amma muke ba mun ce ba shi da gaba wani ba a jini shi duk gaba ke da saboda daɗi ne duk gaba duk ba a kula da kuma duk gashi na a a ga wani za a ga wani baya sai kashi sosai lafiyar jiki ma ya rasa ko me ya ba ya bar kirki kowa yana zagin sa yanzu sai zai zo ya ce kaza kaza kaza to da bai yi ba duk da baki da za ka ga wani ana son sama da da ya yi ke da kuma kowa ya bada baya saboda kaza to وآخرها عذاب يوم القيامة to kuma yanzu ga mutane na zagi zargi ga kai kana na dama ga kila ma an jefa ka a kurku sai ka kawo kaza kaza ko ma an baka alhakin ko ma an ka mutum gashi duk ko man kai yana wajen hukuma ko man kai yaran ka da an rike karatun da ka kaza kaza kaza sannan kuma ga azaba can ga kitabi can ga komai duk ga baki da to me zafi rawar tabarani bi isnadin hasanin tabarani ne rawaito shi da sanadi kyakkyawa وعن جابر بن ya zo ga عبد الله jabir dan abdullahi رضي الله Allah ya عنهما kare yadda ga jabir dan abdullahi قال jabir ya ce قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم gare shi ya ce, من أرضى سلطانا wanda ya yarda da mai mulki بما يسقط به da ربه abin da zai sa Ubangijinsa fushi خرج من دين ya الله fita daga addinin Allah, رواه الحاكم hakimu ne ya rawaito shi, وقال hakimu ya ce, ففرد به على ابن أبي المسلم Alabu ɗan abi musulmin ya kaɗaita da wannan hadisi to shi Ai.
kuma yana da ɗan taushi عن جابر daga Jabiru.
والرواة Amma إليه sauran waɗanda suka rawaito daga alabu ɗin nan كلهم ثقات dukkansu wato ingatattu ne ba dan dai shi alaƙun ba da hadisin ma ingantacce ne duk gaba ki daya to wannan hadisi haka yake duk gaba ki daya amma kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya aiko ni mai mudarati mai ramashi duk gaba ki daya kar ka je ka ji wannan ka zo ka fito na fito da shugaban nan da na ya bige ka nan da na ya wulakanta ka kuma kowa ya goyi bayan diga kai baka amfane shi ba kai baka amfane kanka ba kai baka to ishiru ki abun a zuciyarka ishiru ki abun a zuciyarka je je kai ka gyara yaran gidanka je ka gyara jama'arka je ka gyara to wannan ya ji diga in kuma shahada kake so to kana to je kai abin je ka aika za ka shi kenan ba ka so dan Allah diga ba ki da amma kuma yanzu amfani gyara ka ne kai kadai gyara ka ne kai kadai to mudarati kuma shi sadaka ne yana daga cikin mudarati ka bi shi wa gabani ka bi komai wasu dalila za su zo mana da lokaci da ya tafi duk gaba ki daya ba cikin abin da Allah ya haramta ba cikin abin da da kokarin su ne iya iya tafiya mulki ne kaza kaza kakka sa abu tana ta faru kasa ta watsi duk gaba ki daya da kai kuma yana daga ka'idar fiqh duk fitinar da za a goge ta da fitinar da ta fita to a bar wancan fitinar ce ai fitina na gani yake son gyara ka zo da abin da ka- sai ma an fi bala'i fiye da na da irakin nan ta ishe mu wa'azi libyan nan ta ishe mu wa'azi duk gaba gida libyan nan ta ishe mu wa'azi da irin waɗannan ƙasashe duk gaba gida to tunis din nan ta ishe mu wa'azi sai to to kai kuma ba ka so ƙasar ku kai ma ta zama haka ba duk gaba gida yanzu duk wanda kuka tashi kuka ce da gwamnatin suke da da gyara za su dinga za ka za yanzu haka ne da wani suka da kowa ma suke yanzu duk gaba gida ya hazari duk gaba gida ba Allah dai a hankula ba Allah a hankula daga wanda ya tsata ba zai ba za a baka alhakinsa ba ba za a ba sani da bayan da za ka duk gaba gida kar ka zo ka ji irin wannan karatu ba a yi ma bayanin ta ba ka je ga ga ga a ɓata ka a a- a lalata ma suna malaman ma su ki karɓar ka ‘yan ƙasan ma su karɓar ka duk gaba ki da duk gaba da tsarin yaran ka su shawo ko kaza kaza yanzu na ga abin da ‘ya'yan masu yin irin wannan abu suke shan wuya a duniya duk gaba ki da da matan da suka aura ko suka yi wadata suka haɗuwa abin sai ga ƙasar ta ta isa ba haka addini yake nufi ba duk gaba ki da to Allah ya kiyaye duk gaba ki da wato wannan shi ne duk gaba ɗaya amma ba shugabancin da wanda ya iya ya karanci abun ya iya kwarai daga gaske alkawai da a sun yi an gani kowa ya yi sha'awarsu kowa ya yi musu addu'a kowa ya yi musu addu'a ko ba wannan ake nufi ba dai shi aka tafi dai wanda shi shan goro kawai yake so ya yi duk gaba ɗaya ai ko su yan siyasa su san akwai irin wannan akwai masu ce wani suka yana akwai da wasu yaɗin ba duka to haka ma nan Allah ma duka baki da ne su je shugabancin ne duka baki da a cikin salatul fati Allah iya